صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya tattara mu a wannan majalisi albarka ƙarƙashin darasi na wannan babban littafi na sayyid bukhari yau muna rana ta talata 22 da wata na almuharram hira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya yi da bakwai da watan bakwai shekara ta 2026 ya ƙoli imamul musannifu al'imamul bukhari rahimahullahu ta'ala haddasar ma ismail bin abdullah ƙala dasini malik an abin nadir wala umar bin ubaidillahi an ubaidillah ya ibn hunay عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر فقال أبو سعيد الخدري الله قال ما سيراك شوى من زال الله صلى الله عليه وسلم وتلن يهو كم منبري يهو أسو منبري كشوى إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زارة الدنيا ما شاء وبين ما عنده يتي باوان الله kenan wani bawa na Allah Allah ya bashi zabi imma Allah ya bashi kayan duniya da ƙawata duniya duk abin da yake so ko kuma abin da yake wajen Allah yace wannan bawan faktara ma indahu sai ya zabi abin da yake wajen Allah ku ji da kyau hadisi yace bawa Allah ya bashi zabi kenan wani bawa Allah bashi zabi akan Allah ya bashi duk abin da yake so na duniya ko kuma ya zaɓi abin da ke wajen Allah. Ice to wannan bawa ya zaɓi abin da ke wajen Allah, bai zaɓi duniyar ba. Kawai annabi sallallahu da ya hudu wannan asabai suna zaune gaba ɗaya dukkan dubban al'ummar nan sai yake cafa baka Abubakar sai aka kawo Abubakar yana kuka. Su har yanzu ba wanda ya gane abin da ake nufi. Sai suke mamakin shi. Wakala sai Abubakar ya cafa da naka bi abina wa ummahatina. yace muna ba da fansa a kanka ya rasulullahi uwa da uwayenmu uba da uwayen mata yace fa ajimna lahu muke mamakin shi to akan wa qalan nasu mutane suke cewa inzuru ila hadha shi kai wanda datija abubakar yana kuka yace yukubi rasulullahi sallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam labari an abdin akan wani bawa khayyarahu Allah Allah da ya bashi zabi bayan abi utiyahu min zaratin duniya ma sha'a tsakanin Allah ya bashi kayan duniya duk abin da yake so wa bayan ma inda ko kuma abin da yake wajen Allah yake cewa wa huwa yaqulu fadainaka bi abina wa umma suka ce kuma wannan dattijo yana kuka Abubakar yana cewa mun ba da fansa uwa da uba akan kai Rasulullah su suke mamaki akan me zaka fansa kawai an ba mu labari wani bawa Allah ba shi zabi kuma kai kana kuka akan wannan to su fi sama abin da ake nihi a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ake nihi Allah ne ba shi zaɓi in kana so rayuwa a duniya ka zauna duk abin da kace so in baka in kuma ka zaɓi wani da ke Allah lokaci yayi kenan na karɓar rai amma su dubu su gane ba amma shi abubakar yana hodi abubakar ya gane shi ne suke mamakin shi yana kuka akan me shi ko yana kuka za su rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma su ba su gane ba fakana rasulullah sallallahu huwal mukhayyar sai zama ashe manzo Allah sallallahu shine aka ba zabe shine bawan da yake cewa wani bawan wa kana abubakar huwa a'lamuna bi suka ce abubakar shi yafi kowa sani ana shi ya fahimci hakan din wa kana rasulullah sallallahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min amannin nasi alayya fi subati wa malihi abubakar ku yi da kyau ya ce a dukkan mutane dukkan al'ummar da suke tare da annabi sallam sahabbai kusan dubu ɗari ɗin nan gaba ɗaya yake cewa babu wanda ya fi kowa yi mana alkhairi da kyauta da duk wani agaji wanda ya yi a kai na annabi ya ce wajen kasancewa shi sahabi na dukkan sahabai gaba ɗaya a kan kansa wajen rayuwa da ya ta abotaka da ni da dukiyarsa da lafiyarsa da ƙarfinsa da komi ya ce babu kamar abubakar shi yasa ya ce duk wani wanda ya ka addinin Allah gudunmuwa addini ya maida mashi irinta ya ce ban da mutum da sai dai abubakar ya ce sai dai Allah biya shi amma ba iya biya shi ya ce walau kuntu mutakhidan khalilan min ummati da na zamanto zan riki wani mutum ba daɗi na ƙarshe na a cikin al'ummata ya ce nattakastu ababakar ya ce da abubakar shi ne ba daɗi ba yace illa khullatul islam khullatul islam yace sai dai dan uwantaka da abotaka ta musulunci kiran sai dai baradintaka da abotaka ta musulunci kun ji abin da kuɗi ko saboda haka sai ce la ya biki yanna fil masjid khawqatun illa khawqatu abu abubakar yace kadda wata karamar kowa ta a rage ta a masallaci mai shigo a masallaci sai ta abubakar wato abin da yake ciki a lokacin nan duk gidajensu yana makautaka da masallacin annabi sallallahu to yanzu kamar kai nan gidanka daga nan yake sai a tilla maka daga nan kawai za ka shigo a masallaci ka shigo shi ma an ce shi ma ƙohohi da suke shigo a masallaci tunda masallaci yana ɗan girma annabi sallallahu lokacin da ya faɗi wannan yana gab da rasuwa sai ce dukkan ƙohohin na aliki sai ta abubakar wannan ta abubakar sai wacce kuma sai tashi yanzu dan Allah ga mai hankali ko ba a gaya maka ba idan manzo arsami rasu da Allah baka mata ya jagoranci yanzu wannan inda ana cewa nasi ma akan halifan jira ya ce wani yin nasi akan amma duk da wannan makiya Allah sai da suka shiga cikin wannan al'amari suka suke cewa ai wane ne wane ne sun kwace wa halifanci shi wanda ake ce an kwace bai taba hori ba ko bai taba ce an kwace kuma bai taba sa a ran shi ba an kwace mishi kai mutum ba ku yi ba waɗa da kai da mutum kuna tare da shi zaman mutunci amma wai a daga gama ku waɗa bakwai ba ku da ne ka ga Allah wani rashin hankali wai bayan kun mutu kun bar duniya da shekaru a zo yanzu ana gama ku waɗa wanda kuka zauna cikin mutunci lafiya kalau kana mishi biyayya wani saɓani babu tsakanin ku amma yanzu da ƙarfi da yaji a raba ka da shi kuma wannan yana nuna mu cewar ashe a cikin wannan al'umma tun daga nan da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin kiyama banda manzo Allah sallallahu alaihi mai matsayin Abubakar a gurin Allah babu shi Abubakar ya yi kowa matsayi a gurin Allah ya fi kowa kusanci da Allah kuma kana so ma ka ce in banda annabawan Allah da manzannin shi a dukkan sauran bayi na Allah ko mutum ko aljan ba mai matsayi a gurin Allah kamar Abubakar dukkan wanda suka zauna a baya tare da annabawa dukkan wanda zai kai matsayin abubakar in dai ba annabi bane ba manzo ba to anan kaga sai ke ce a liƙe ta kowa abu a bar ta abubakar kowa a liƙe ta shi ba wanda aka bar ba a bar ta abu ta umar ba ba a bar ta ali ko ta usman duka wayannan bayin Allah duka an liƙe ta su an bar ta abubakar to bismillah ba to
No. فقال يا ابا بكر اخير لقومي اريد ان اسلك في الارض واعبد ربي قال ابن زمنا فان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا لا يخرج ولا يخرج انك تكسر المعدوم وتصل وتصل الرحم وتحمي الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه ابن بلدنا فطاف ابن بلدنا عشية بأشراف قريش فقال له إن أبا بكر لا يخرج له لا يخرج له ولا يخرج أفتجدون رجلا يكسب المعدوم ويسر الرحم ويحمل الحجر ويدعو الطير ويقيم على نوائب الحق فلم فلم تكذب قريش بجوار ابن بلدنا وقالوا وقالوا لابن بلدنا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرأ فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا نستعلم به فإنا فإنا نخشى أن أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك فقال ذلك ابن الزبير لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه بذلك ولا يستعجل بصلاته ولا يقرأ من غير ذلك ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا ببناء ذلك وكان يصلي به ويقرأ القرآن وينقذف عليه نساء المشركين وابناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون اليه وكان ابو بكر مريا بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران وافزع ذلك اشراف قريش من المشركين واسالوا من دمنا فقدم عليهم فقالوا انا كنا ابيضنا ابا بكر من ذلك على ان يعبد ربه في داره وقد جاوز ذلك وكان مسلم من ذلك بعد بالصلاة والقراءة فيه وإنا فاتقينا أن يقتل نساءنا وأبنائنا قلبهم وإن أحب أن ينتصر على أن يعطي ربه بذلك فعلا وإن أبى إلا أن يؤذن بذلك فسلك أن أن يرد إليك بمثلا فإنا قد كرهنا أن نخبرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان قالت عائشة فأتت من ذلك إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقبت لك عليه فإما فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي فإني لا أحب أن أسمع العرب عني أخبرت برجل فقدت له فقال أبو بكر فإني أردت أرد إليك بوالدك وأرضى من والد الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم yawa wannan kenan hadisi yana da tsawo sai dai mu kalkasa shi mun kan zuwa kaɗan kaɗan kenan to sai ke cewa haddasana yahya ibn bukair قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزهري يكتا فأخبرني أروة بن الزبير رضي الله أروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يتي عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تكتوا لم أعقل أبوي قط إلا هما يدينان الدين تتي تندى نيوايو ban fahimci ba iyayena na gane sai suna addini na musulunci kenan aisha tun da ta sa tana yar karama a lokacin na ma uwayenta musulmi ne da ja dama lokacin nan tana yar karama a cikin musulunci aka yi ta ta ce to ta tawaye hankalinta ma uwayenta suna addini domin aisha an ɗaura mata aure tare da alhamsa tana shekara shidda a garin makka kuma ta tare a garin madina bayan ya yi hijira da shekara biyu kuma a cikin shekara ta biyu kuma aisha kenan an karma almanta kafin hijira da shekara ɗaya ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ita kuma hijira an yi ta shekara goma sha uku kenan kaga ita a cikin musulunci aka yi ta to ta ce sai suna addini na musulunci ta ce walam ya murra alaina yawmun illa ya atina fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafayin nahar bukratan wa ashiya ta ce babu wata rana da ta taɓa wucewa manzara salim bai zo ba gidansu gurin abubakar da saye da marici ya zo da saye kullum ya zo da marici wannan yake nuna maka irin ƙarfin abin da ke tsakanin shi da abubakar kullum ta duniya babu huwashi abubakar zai zo da saye gurin abubakar zai zo da marici fanan mabtuliyar musulmuna lokacin da aka jarabi musulmi ma'ana azaba ta yi yawa a garin makka duk wanda ya imani da Allah an takura mutane wuya ta kai wuya mutane sun fara hijira suna zuwa habasha annabi ya ce ku ta habasha akwai sarkin da ba a zalunta mutane a gurin shi lokacin ba musulmi bane shi yasa idan mutum ko ba musulmi bane yake kwatanta adalci dole a yabe shi ko da ba musulmi bane sai a mace shi da wannan abu kharaja abubakar muhajiran nawa ardil habasha shi ma abubakar ya wuto zai hijira wajen habasha hatta balaga barkal gimadi sai da ya je wani guri da ake ce shi barkal gimad tsakanin shi da makka tahiya ta kwana biyar ce ya sha tahiya ko wajen kwana biyar laqiyahu ibnu dagina wani mutum da ake ce mashi ibnu dagina wani mutum ne mai matsayi a jama'a shi shugaba ne sai ya gamu da shi wa huwa sayyidul qara duka wannan yankin shine shugaba ibn dagir kuma makka sun san shi sun san matsayin shi fa qala aina turidu ya ababakar da ya san shi yace abubakar ina zaka fa qala abubakar akharajani qaumi yace mutane na suka hudo ni kenan mutane maka suka takura na huto fa uridu an asiha fil ardi yace ina nihi in zagaya dai nima a bayan kasa kun gane kima anan ku ai bai ce mishi wanda zai shi me kuka ce mai za na habasha me yasa bai gaya mishi ba saboda ba musulmi ba ne kenan ka ga wani asirin ka shi yasa kafiri ba a- ba a buɗe mishi mu ne kawai kafiri da ya zo ya saka mishi ana nuna mishi komai ya sani in ya sa asirin ka goma alheri sai iga mishi ya mishi ruwa ruwa ce mai dan- dan dan zagaya bayan kaza ma'ana ta yi wani wuri ya nuna ba zai hijira amma bai ce ba ga inda zai shi tun da kafiri ne ya iya ya sa tsari hanya a hallaka shi sai mushi hikima wa abudu rabbi yace inda na je in bauta Allah ubangiji na a can qala ibn dagina sai ibn dagina ke cewa fa inna mislaka ya ababakar la yakhruj wa la yukhraj yace irin ka abubakar mutum ne har irin naka yace ba zai huta ba ko ba a hudda shi ba kai ba ka huta ba ko mutane ba za su- ba za su ce ba hudda ka yace ga halayenka ku ji abin da zai ba ku mamaki yace innaka taqsimul ma'dum wanda ba shi kana ba shi zai kenan wata silur rahim kana sada zumunci ku ji da kyau wata hamilul kan nauyin jama'a kana ɗauka wata ƙarin zaif baƙo kana sabke shi ka karrama shi wannan sifa ta wane ce ta mazalar sassanin ce lokacin da annabi sallam ya ga mala'ika da ya zo gidan shi a tsoraci haka mata ta gaya mashi kenan ɗabi'un mutunan kirki suna kama da na wani mutunan kirki shi yasa wani malami da ya wani littafi da ake ce hamziya yake ta wai za sakhara ilahu unasan li sa'idin yace fa innahum su'ada'u ya ce idan Allah ya haɗa wasu mutane hore muku wani mutumin kirki ya ce kuma yi ku zama mutanen kirki Allah da ya gama shi da mazala sallam sai ya zama tun shi ma hannun shi irin nashi sai ke cewa wato inu ala nawa'ibil haq duk wani abu na ɗawainiya na taimako na aiki na alheri na gaskiya yace kana taimako akan wannan yace fa ana laka jarun ku jiyo da kyau sai ibn da gina ce koma za ka yi ni zan baka kariya ba wanda zai taba ka kusan eh, eh, eh, eh, juwar tun a jahili ake yin shi idan mutum ya baka kariya yana da matsayi ba a taba ka kamar yanzu misali yanzu zo garin nan in ce to wane ko wani irin laifi gare shi a garin nan in na ce wane na ba shi kariya kar kowa taba shi iya karkashin kariya ta to in me zo zai yi gaba wanda ya sai taba shi haka ne da yake abu ne mai kyau musulunci shi ma sai irin da wannan ya Allah ke cewa in ahadu min al-mushriki nan sajaraka ce fa ajiru idan wani kafiri ma Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka kare shi ya zo garin Madina ya ko maka yayi annabi shi ya koma yace ba shi kariya shi yasa musulunci kafiri zai zo a ba shi kariya zo ya sai ya shi abin da ke zo ko wannan ba ta baka amma mutane suka zama yan bagan yanzu suke ɗaukar makami suna hawa da mutane da sunan musulunci a wuka kau ga shi kafiri za a ba izini ya zo ya sayi ya shiga abin da yake so ya koma ma wanda zai taba shi saboda amana amma yanzu wai ba wani ya zo daga wani na garin ma bai samu amanar ba kuma mutane da suna wai da suna aikin musulunci wanda zai nuna maka cewa mutane ba su abin da suke ba ina ga mun aiki Allah da haka kuma kaga aikin banza kullum ana kashe su asara kawai kai asarar ranka kai asarar imanin ka dama imanin karshen ta ba yau ba ni asarar shi Allah kare ku. yace to ni ni ne mai baka kariya irji wa abudu rabbaka bi bi baladik yace ka koma garin ka ka bauta Allah a garin ka faraja warta hala ma ibn dagina abu bakar ya juyo shi ma ibn dagina ya hau ya labto suka taho tare dan yanzu yayi sanarwa a garin makka aka taho fada ba ibn dagina yake cewa ashiyatan fi ashrafi quraish da yazo da murece manya-manyan quraisha kun san dandalin su ka'aba ce ana ake zuwa group group na manya-manyan quraisha marasa mutuncin makka ana ake zama ayi da- ayi dara ayi caca ayi shirka a sha giya ayi abin da aka dama kuma su ne wa manyan gari a kabira mujirimi ya kenan da yamgurbi saboda haka yanzu abubakar sun dawo da ibn dagina ibn dagina ya shiga duk wanda manyan ƙurisha ya zana wace to ya gaya musu kowace gurub gurub sai ya yi ga musu ya ce to inna ababakar la ya kharu لا يخرج مثله to la yakhruju misluhu wala yukhraj yace abubakar irin shi ba ya huta ko ba a huta shi ba kenan kun huta shi irin shi bai dace ba yace atukurijuna rajulan yanzu za ku hudda mutunan da yaksibul ma'adum wanda ba shi bashi wa yasilur rahim ya sada zumunci wa yahmilu kal dawai nauyin mutane wa yaqri dhaif ya rika ba baki gara na karrama su wa inu ala nawaibil yana taimako akan dukkan al'amura na gaskiya falam tukazib quraish bi jiwar ibn dagila duk gaba ɗaya quraish ba wanda ya karyata wani abin da ya faɗa da bashi kariya kowa ce ya yarda a bashi kariya wa qalu li ibn dagila suka ce ibn dagila mun yarda mur ababakar fali abdul rabu fi dar suka ce amma abin da za a yi ya bauta ubangiji a gida kada hutu ya bauta ubangijin shi ga wasu ubangijin su ya bauta ubangijin shi a gidan shi amma kada hutu fali salli fiya yayi sallah a gidan shi wala yaqra ma sha ayi karatun shi da yake so amma wala yuzina bi zalika kada ya cuce mu da haka wai sallar shi da karatun yana cutar su kaji kafirci kada ya cutar da mu da wannan me ya cutar wannan karatun da sallah kashi kafirci wala yas'inu bihi wala yas'alinu bihi kai kar ya bayyana wannan karatu da sallah ya boye ka yayi kasa kasa kar ya bayyana fa inna nakasha an yaftina nisa'ana wa abna'ana kujuwa suka ce tsoro muke ya fitini diyanmu da matanmu me ya fitina su wai tsoro suke diyansu da matan su ji karatun qur'ani su yi imani da Allah shine fitina abin kirki ne aka juya ya zama sharri kuma sharri ya zama alheri kafircin su a gurin shi ne alheri karatun ƙura'an da sallar shi ne zai zama fitina ka jiwa shi yasa idan mutum zuciya ta gurɓata to alheri haka ke juya shi ke zama sharri sharri ya zama alheri to mu abin da muke tsoro kenan fa qala zalika ibnu dagina li abi bakar ibnu dagina ya ce abubakar to gashi abin da muke da suna ba kariya sun yarda amma kai sallar ka a gidanka ka yi karatun ka yadda kake so a gidanka amma karka buga ka yi ƙasa-ƙasa domin kana cutar da su da karatun ka da sallarka kuma suna tsoron suka ce ka fitini diyansu da matansu sau da haka shi kenan abubakar ya yarda fala bisa abubakar bi zalika ya fito da baufi dari abubakar ya zauna yana bautar allah gidan shi yana karatu yana sallah wala sa'alin bi salati wala yaqru fi ghairi dari bayyana karatun shi yana yi ƙasa-ƙasa kuma sallar shi a gidan shi bai taɓa yi ba a wani waje sun ma madali abubakar daga bagan ce kai musulunci zan tsaye na boya karatun da sallar zan boye me yi famata na masjidan bai fina idan ya zo ohol gidan shi ya masallaci ka san ai an tashi aiki ya tashi kuma ya zo ya masallaci a kohol gidan shi abin ma ya hila da a dama ai bai masallaci yanzu ya yi masallaci a kohol gidan shi wa kanu yusalli fi wa qara'ul qur'an sai zamanto yana sallah yana karatu a masallacin shi me ake fayataqazzafu alaihi nisa'ul mushrikina wa abna'uhum da 'ya'yan nasu da matan suke taruwa aka ce dan tsaba taron da ake har wani yake hawa wani ana kallon yana karatun alqur'ani yana sallah abinda musa san ko yara suna ji mata suna ji suna mamaki kuma daga wannan ayi musulunci to shikenan yanzu ya ci gaba da haka yake cewa wahum ya'jabuna minhu wa yanzuruna suna kallon shi wa kana abubakar rajulan bakka to shi kuma abubakar daman mutum ne mai yawan kuka yana karatun qur'ani suna mamaki su ba su imani da Allah ba amma yanzu ga mutum yana karanta yana karatu yana sallah yana kuka ai ba su mamaki su da suka san kuka in ta yi zahi al'amarin duniya suka ga ga mutum lafiyar shi kalau yana karatu yana sallah amma yana kuka suna mamaki la yamliku ainihi idza qara alquran in ya karanta alqur'ani abubakar bai iya sai yayi kuka to fa abza zalika ashrafu quraish min almushrikin wannan abu ya rikita ya furgita manya manyan quraishawa suka ce wannan wa rikita iyalan mu za su shiga musulunci abinda ba sa san fa arsalu ila ibn dagina suka aika wa ibn dagina maza maza zo suka ce ba ma daga can za a tantabla ba ya zo faƙadima alaihim ya zo shi ibin da gina faƙalu suka ce in na kunna a janna a babakar bi shiwarik mun ba a wakar kariya da kariyar ka aika sani ne ko ala an yi abu da rabbahu bi dari ya yi bautar allah a gidan shi muka ce kada huta faƙar jawon zalika suka ce to abin ya wuce ya wuce haka abin da muka yi da shi fa mutana masjidin bi bina'i dari ya gina masallaci a kowar gidan shi fa'alana sanata wal qira'ata fi ya bayyana sallar shi da karatu a masallacin shi yana yi wa inna karkashi na an yaftina nisa'ana wa abna'ana mu muna tsoron ya fitini matanmu da 'ya'yanmu muna tsoron ya fitini 'ya'yanmu da matanmu kujuwa saboda haka fanha fanha fa inna habba an yaghtasira suka ce ka hana shi yayi wannan abu in yana so an yaghtasira Allah ya yamla rabbahu fi darihi fa'ala in yana so ya takaita ya bota ubangiji a gida kadai to ya aika yayi haka babu matsala wa in aba illa an yu'lina bi zalika suka ce in ya kiya ya ce sai ya bayyana karatun da sallar shi to fasalu an yarudda ilayka zimmatan ka ce me da muka alƙawarinka a warware warware kawai shi kenan musan ba shi da kariya yanzu kenan ma ya taba shi fa ina karkari na an nukufiraka suka ce kuma mu kaga muna ki a ce mun warware alƙawarinka muna ki mun warware maka alƙawarinka shi ibn dagina suke faɗa gare wa nasna muqirrina li abi bakar al-isilan suka ce muku ba za mu yarda ba abubakar ya bayyana muku kuma so mu warware alƙawarinka ran ya baci suka ce saboda haka qalat aisha fa atabnu dagina ila abubakar sai abubakar ta ro wannan ibn dagina ta ro abubakar yanzu wannan ne ba shi kariya ta ro shi giran shi kenan fa qala kadi alimta alladhi aqadtu laka alai yace ka san abin da muka alƙawari da ni da kai akan shi kenan yayi karatu da sallah gida ko yace fa imma an taqtasir ala zalika ce ko ka takaita kai abin da muka tsaya wannan kai sallar ka da karatun ka gida wa imma an tarji'a ilayya zimmati yace ko ka mai duma alƙawari da muka yi warware fa inni la uhibu an tasma al-arabu anni ukhfirtu fi rajulin aqadtu lahu ya ce don banna so laraba su ji a rika ya haɗa ni a laraba ana cewa na ba mutum kariya an warware mushi kenan kamar ni ban da matsayi kyau tun da in aka ce ya ba da kariya an taba shi ta za a shi shi ma ba kowa ba ne ya ce to banna so laraba su kasa kasa zaɓin kuma ya laraba banna so laraba a rika faɗi ana cewa na ba mutum kariya kuma an warware mushi kariya shi sau da ko ka riƙe ka tsaya kan yadda muka yi ko ka mai domin kana ya abubakar zai ta kuji abin da Allah ƙara masa yana sai yake cewa faƙala abubakar fa'inni a ruddu ilaika jiwaraka wa arza bi jiwarin lahi azza wa jalla ya ce na maido maka kariyarka na yarda da kariya ta Allah rike kayanka a titi zai yi karatu na da sallata ko me aka yi ba abin da aka mushi ya maida mushi kariyar tashi an bata shi yasa wa'annan bayan Allah kan Allah ba ruwansa da kowa ai kafuna lawa matala maza tsoron zargi mai zargi wanda bai yi tsoron wa'annan mushrikai ba ya yi tsoron wani mutum sai ba wani zai tsoro banda Allah ba wani suke tsoro so da haka kada ya ce na maida maka na ta Allah Allah zai kare ni ya kaka rike ta ka kuma ya kare shi ba yanda suka yi da shi to ya kama da
ورجع عمرو بن هذا في بعض الحديث الى المدينه وكلمه ابو بكر قبل المدينه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اردت ان اريد منك فقال ابو بكر وهل ترد بذلك بابي انت؟ قال نعم فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمن وهو الخمر أربعة أشهر قال ابن شهاب قال هو قالت عائشة كنا نحن يوما يوما جلوسا في بيت أبي بكر في نحل البهيرة قال قال لأبي بكر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عني بساعة تبنى من المدينة قال أبو بكر فداء له وأبي وأمي والله ما جاء بي كان بساعة إلا عمرو قال فجاء مسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج فإنك قال أبو بكر إنما هم أحدث بأبي أنت يا رسول الله قال فإن قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله نعم قال أبو بكر فقلت بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة فجهز فجهزناهما حتى الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراس فقطعت أسماء بنت أبي بكر بضعة من نطاقها قرب به على قلب الكرام وبذلك سميت ذات النطاق to قال ثم لحق رسول الله وابو بكر بذلك جل القول فكم- فكمنا فيه ثلاث ليالي يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب يقي يقي فيبني جدا من ابنهما بسمر فيصبح مع قريش بمكه الكبائر ولا يسمع امرا يقتادان به الا وعنه حتى يقيم بقدر ذلك ان يقل في الظلام ورعى عليهما حامد بن طاهر مولى ابي بكر منحه من مغانم فيريحها عليهما حين يذهب عليهما حين يذهب ya yi ساعة من العشاء an samu wuri a ɗaya abin yana da ya yi nan ku بلسان بلسان وهو لبني محدهما ورديهما حتى انا قليل مع عامر بن طاهر بمالك يفعل ذلك في كل ليله في تلك الليالي الثلاث واستعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر yawa da da daga wasu ajaratu to ya yi ya ce wa nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkata lokacin da abubakar aka samu haka da shi annabi sallallahu lokacin shi bai hijira ba iya makka نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين yace an nuna mini inda za ku hijira yace wani gari ne mai guri mai tsakuwa Madina kenan wahu maharratan yace shine tsakuwa bakaje bakaje kenan Madina fa hajara man hajara qibal al-Madina daga nan sai duk wanda suka hijira ai suka yi wajen Madina suka tayi waraja amatu man kana hajar bi al habasha wanda suka ma mafi yawa wanda suka tafi habasha su ma daga can suka wuce sai garin madina ya zama to ɗan kaɗan aka bari a habasha ilal madina wata jahaza abubakar kibalar madina shi ma abubakar ya ɗau guzurin shi ya shiri zai tafi madina faƙala wa rasu sama ala risilik sai ana zana ce a bisa nisan kai gina karkata yanzu karkai gauga ya ce fa inni arju an yi uzanan ya ce nima ina ƙauna ina tsammanin za a min izini ya nima ina ga za a bani dama in in yi hijirar faƙala abubakar wahal tarju zalika bi an anta ya ce kana ƙaunar haka kai maka sama ka ina ba da fansar abu- babana a kanka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am yi kenan kaga abubakar ya ji daɗi shi ma yana so ya ji annabi ya bar garin a bar musu garin ta ci garin ne garin ne saboda haka ya ce na- ya- ya ji daɗi a haka shi ke nafa basa abubakar nafsau ala rasulun sallam ya sahabu abubakar ya tsare kanshi saboda annabi sallam ma'ana ki tafiya saboda yi tafiya tare da da manzo Allah sallam su hijira tare da shi shikenan wa alafa rahilataini ya bada abinci shine alaf abin da ce alaf kamar dabba wanda ana zuwa da ita ko kiwo ko kuma wanda aka ɗarme ta a gida amma ko ta kiwo ce a a kawo mata ta muna ana bata a gida shi ne ya je shi ya kawo masu abinci dabbobin kanan duk dabbar da aka turke ta za za a yi wani abu mai muhimmanci da ita kamar yasa ake da- turkiya dabbar layya ai don ta yi mai sosai tun ana son mai sosai to shi ma wannan don za su yi bulaguro da tagoyin nan guda biyu saboda haka ya ba su abinci sosai shi ne ke ce ya ba su alaf abin da ke alaf abincin kana ta inda warakar samur ganyen wannan magariya ke zuwa a kalkado musu shi yasa ya ce wa huwar khabat shi ne da ake buguwa da sanda a kalkado shi in ya zuwa sharuwa sharuwa ka musu su ci don su yi kwari sai da ya sha ya ba su wannan arba'ata ashhur wata hudu iya jiran tafiya kaga kenan ya sun ga kaba qala ibn shabi qala urwa qala aisha fa bayna nahnu yawma izin aisha tace wata ran yawman muna nan kadai wata rana julusun fi baiti abubakar muna zaune a jira abubakar ma'ana jiransu take cewa fi nahari zahira tsakiyar lana lana kai tsaka lokacin da ba hutawa kuma ga maka da zahiri ƙara ƙa'ilu li abubakar sai wani mutum ya shigo ce abubakar haza rasulullah sallam mutaƙanni'an fi sa'atin lam yakun ya'ti da fiha yace wannan hu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya zo mana a lokacin da dafa baya zawa a wannan lokacin tsakiyar rana fa qala abubakar fida yace fida allahu abi wa ummi yace fansa gare na bada fansa uwa da ubana a kansa ya ce wallahi ma ja abi fi hadhihi sa illa amru ba komai zo da shi ba a wannan lokaci wani al'amari ne mai girma tun daga ga ya zo a war haka wannan lokaci bai zuwa ce wani al'amari ne mai girma qalat fa ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'adana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi izinin shigowa fa azina lahu abubakar mishi izini fa da kare shigo fa qala nabi sallallahu alaihi abubakar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wa abubakar ya ce akhrij man indak ya ce da duk wanda suke tare da kai kenan da abin da sirri ne tunda in za a hijira dole a yi ya ɓoye ya ce da duk wanda suke wajenka faƙala abubakar ce inna ma hum ahaluk ya ce iyalanka ne ko zan mai kini ko iyalanka ne saboda wanda suke gurin nashi a lokacin na mutum biyu ne da aisha da yatta asaba'u aisha a lokacin na ma an darwa armata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana yar karama da yatta asaba'u shi ne sa ce iyalanka ne kun gane ko kuma ido daman iyalan abubakar iyalansa ne biya biyan ta ya rasulullah qala fa inni qad uzina li fil khuruj yace to ni ma an min izini ni ma zan yi hijira fa qala abubakar as-sahabatu bi abi anta ya rasulullah a wata riwa as-suhba yace to ina neman tafiya tare da kai in aboce ka cikin tafiyarka ina ba da fansar babana akan kai rasulullah qala fa inni qad uzina li fi khuruj qala fa qala rasulullah na'am Allah sun ce mishi na'am. Ƙala abubakar fa kuzi bi abi anta ya rasulullah ihda rahilatayn hatayn. Ku ji da kyau. Sai ce ina ba da fansar uwa da uba akan ka rasulullah. Yace to ga taguwa guda biyu da na daure su. Yace dauki daya. Yace dauki daya ka hauta ni in dauki daya zabi daya. An sallam bisaman. Annabi yace zan karba amma kuɗi zan bada. Biyan ka zan yi kuɗin ka. Al Aisha gani ya ce mishi bisaman ƙalu za a sha a wata riwaya da ya ce mishi bisaman ya ce a ya ce a ya kamshe ta ya ce a ya ce zan baka biya kuɗi ya ce a ya ce to ni a ina so in hautawa ya ce hiya laka za ka ci abubakar ce mai za ka ci dama saboda haka ce kawai ta za ka to shi kenan aisha take cewa fajar hazina huma sai muka musu shiri muka shirya su kenan me za a shirya musu abinci kenan a yi wani tukudi wani wa ina abu da ake da wanda zai za a rika amfani da shi ba da wahala ba ta ce a hassan jihaz ta ce shiri na gaugawa shi ne hassan jihaz shiri na gaugawa muka musu nan da nan aka harada musu abin da za a hada wasa na anahu ma sufura tafi jirabin ta ce muka musu sufura da abin asali sufura abincin ɗan bulaguro yanzu daga baya kuma inda makayin da ake sawa abinci zai ce sufura yanzu daga baya ma sufura abin da ake shi wadanda ake cewa sufura wannan dan abin da ake shi wadanda da ne ake cewa sufura amma da asali abincin dan bulago shi ake cewa sufura yanzu daga baya aka mai da ake faɗa makayin sufura kuma yanzu daga baya ma ta zama abin da ake shi wadanda ta ce to sai muka mushi kenan sufura kenan abinci aka sa mushi a cikin salka suke cewa faqadat asma'u bintu abubakar qita'atan min nitaqiha a sama'u akwai tsumman da take ɗarmiya tsatso nasu na mata da suke ɗarmiya sai ta yanka ta raba shi biyu bara ba yi alafi mil jirabi ta kulle bakin sarkar da shi an sa samu su abinci fabi zalika sun miya zatan ne ta shi yasa tun daga lokacin da ake ce mata zatun ne ta kayin a sama'u sun ake ce mata zatun ne ta kayin قالت ثم لهيك الرسول صلى الله عليه وسلم وابوك بغار في جبل الثور yanzu kuma za su yi hijira su kuma lokacin da aka wa sallam wannan izinin hijira lokacin mutanen maka kafirai an yi shawara ta ƙarshe an yi zaman da ba taɓa zama irin shi ba akan annabi sallam akan cewar kawai kashe shi za a yi saboda haka kowane jama'a su ba da mutum ɗaya ‘yan uwan shi ne ba za su iya kalgarin maka gaba ɗaya ba ba a ce masu wani sa kashe shi a gamu a je a bashi kishin mutum ɗaya tak sai Allah mashi izini ya hijira mutane ke ana nufin kudade da kuna da shari sai dai karya hure take bata yaya duk yayan su wannan horon ya zai mutum bai yaya shikenan suka shirya za su shiga wannan to yanzu in suka ce za su ta yi a kai tsaye su ta su kama hanya kusa ai neman saki da an zo neman shi tun da nan ne za a je neman shi an shiri da dare za a je neman shi kuma da dare ya fita radda suka yi shawarar ranna aka mashi izini kuma da dare suka wuta kafin a zo yarki da za a je gurin cikin ya zo su sun wuta suka zo to yanzu ba za su tusu bar gari ba da suka shiga cikin kogon dutsen suka dafe shikenan sai ke cewa fakama na fi salasa layalin yabitu inda huma fil gari abdullahi bin abubakar suka yi kwana uku a labe a cikin wannan kogo amma a kullum da dare in dare ya lafa dare cikin duhu akwai wani yaro ɗan ƙarfi ɗan abdullahi ɗan abubakar sunan shi abdullahi sai zo wajen su anan yi kwana ya ba su labarin da abin da ake su sun ɗauke shi yaro ba shi da wayo shi ku yaro ne mai hazaka tun labarin hirar da ake kawai zo na wasan shi shi ku a rastire yake kenan duk abin da ake shirya suna shi suna labarin maka kakaf abin da ake yaro ne karami kuma mai wayo duk abin da ake yana ji yana ɗauka in dare ya zo kullum tare ke kwana da su sai dare ya zo su kuma da asuba kafin wajen lokacin sahur tuni ya dawo in ka gan sha zaka da shi a kwana kaga yaro karami ba mai hazaka wa huwa gulamun shabu yaro dan matashi saqifun wayayye laqinu mai gaugal fahimta kenan yaro ne mai gaugal fahimta yace cewa fa yaddalju min indiha min indihima bisahar sai huto cikin duhu lokacin sahur da asuba sai huto ya bar su fa yi su biyu ma a ƙureshi ya waye gari tare da ƙureshi a bi makka a ganin makka sai ka ce a nan ya kwana ka ba'itin kamar a nan ya kwana ka ba'itin ke na ma'ahu kamar ya kwanta da su fala su ma'u amuran ya kuta dani bi illa wa ahu ba zai taɓa jin wani al'amarin ba da ake ƙwalla makirci akan annabi da abubakar sai ya ke kawo arsire yake an ɗauke shi yaro saboda haka shi kawai ranar yana arsire ya zo ba su labari kira in mai aka kulla sun shi ya sani in mai ake yana labari hatta ya ati hawa mai kabar zalika hina ya kata nitsu azzalamu ya zo musu da labari lokacin da dare ya dare da dare ya yi sai ya taho ya shigo shigo kogon ya ba su labari ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki saboda haka duk kullum haka yake wayar alaihi ma amir bin fuhaira maula abubakar to abubakar iya da wani maulan shi da yake kiwo shi kuma wannan aikin shi idan ya je ya kiwo nonon da aka samu shi ma a cikin hikima ke kawo musu nonon kun gane ko saboda ka yana kiwo in ya wuta kiwo shi ko dubara ce yake iya kiwo dan ya biyo ya ratso ta dutsen ya ba su dukkan abin cikin hikima ana kiwo kiwo kuma na hikima ne hailo kuma hailo a biyo gurin saboda haka yake cewa min hatan abin da ake cewa maniya kamar dabbar ta tsa ita ce ake cewa min hatan maniya min ganamin daga tumakan abubakar fairihu ma alaihi ba sai wuce can da yamma hina ta zahabu sa'atu min al-isha da lokacin isha ya wuce da an isha da kaɗan sai wuce ya wuce ya dawo daga kiyo saboda haka yake cewa faibita ne go me me yasa muku anan haka ne go sa'atu min al-isha yace faibita ne fi risin wa walabun min hatihima saboda haka kullum ya su kwana da tatsatsan nono sabu shi ne risilin ana kini sabon nono kenan wanda bai yi tsami ba sai ya kawo musu da wanda aka tatso musu wa radifihima da kuma dan dutsen da ake sa akwai dutse da ake sa dan nono kane dan nono ya dan kama jikin shi kaɗan in an tatso madara sai a dan kawo dutse ya ana sa mai dan gumi-gumi wani lokaci ma a rana ake ajiyar ya dozan rana ya ana sa shi a ciki to kuma nono nan da ne dan kama jikin shi wani lokaci kuma wuta ma ake gasa shi a nasa dutse a ciki sai a nasa cikin nono sai ka musu hatta yace yan'iqa biha aminu min fuhar bi galas haka ne ko yace da yazo kan daidai kan gurin aminu bin fuhar ya rika luri ba shiga zai kogon ba sai ya rika luri yawa dabobin luri kak kak kak kak shi kuma dare dare ne sai su zo su amshi kayan su su koma yaje da aka furan bala kaga yadda ake tsarawa saboda haka in ya zo na kakkyakkyar yana dan da mai dabbobi ya zo na kiwo akwai da zai gane musu ya kowa dabbobi na ya kakkakkakka shi wa kakkakin ba ta su waje ga zuwan da yake dan zo su amshi nonon su ne shi kenan har aka kwana uku ya fi arzalika fi kulli latin min tilkan layali wannan kwana uku salas duk gaba dai haka yake kullum ya ka nono yana kakakakak ya kore dabobi ya zai ya ba su ya wuce amma su su taba gane ba to yanzu a ƙarshe wasu ajiyar rasul sallamu abubakar rajulan bin bani haka ne ko me yasa muka bani deal ko yawwa ya ya dau hayar wani mutum gwanin sanin hanya shi tun da wuri suka dau hayar shi suka ba shi randebu bayan kwana uku suka ba shi randebu ga inda zaka zo a yarkin da zai zo bayan kwana uku zai zo musu da tagoyin ai suna gida ai ka zo mu da taku ka kunto su ko ka bi da dare ga gurin da zaka hoto kawai ka zo ka in ka zo kenan yanzu kawai sa su ce saboda haka shi amma shi kwadai ba musulmi bane amma a lokacin nan amma shi da kawai kuɗi aka yi da shi ga abin da za a biya shi kuma mutum da ya yarda zaman ka san in duk abin da za a irin wannan za ka yi kwantara na kuɗi ai ai baka da baka tona asiri saboda haka suka ɗauke shi kuma ba ba nan ba kuma kusa yake wawan mini abdi ibn abdi ibn abdi abdi ko adi haka nan ne wa huwa min bani abdi ibn adi suka ɗauke shi hadiyan khirritan mai shirya su hanya wanda yake ƙwararre sanin hanya shi ne ake ne da khirrit to ya ce wal khirrit almahir ga shi na mashi bilida wanda yake ƙwararre wajen sanin yana zai ɗora ka hanya shi ne shi ya san hanya suna sahara ne ƙarga masa hilban fi alil as ibn wa'il as-sahami ya yi shi wanda mutumin ya suke ake ba labarin shi ya ƙulla ƙawance da wannan ƙabila da ake ce musu alil as ibn wa'il me yasa aka ce gamasa da in za a yi alkawari na kulla kawance sai a kawo jini a cikin kwano ko kwalba ko wani abu sai mutum ya tsoma hannun shi wai tsabar ya yarda akan alkawarin da aka ba zai warware ba aka ce kulla ko a kawo wani mai mai kauri sai ka zo ka sa hannun ka ciki to shi ma yasa an yi yarjejeniya da wata kabila ɗakin al'as wa huwa ala dinin kufar kuna amma lokacin da shi ma addinin ƙuresha yake kafirci yake amma shi ne kada ya ɗauke shi haya saboda ga aikin da zai musu to fa'aminahu fa dafa ilaihi rahilatayhi suka amince mai suka bashi tagoyin ya kora sai ta yi su ya ajiye su a gurin shi kenan yanzu irin yake ji ne to saboda haka wa'adahu gara saurin ba'ar salatu da suka ce to ga inda za mu yi randebu mu haɗu bakin gara sau kogon nan na dutsen nan bayan kwana uku ka zo nan ana za mu haɗu da kai ya zo musu birahi da tahima da dabbobin nasu subha salasin asubar wayar kwana na uku kenan ka zo mu asubar wayar kwana na uku wanda raka ma'ahuma ya tai tare da su amir bin fuhaira wa din yanzu da za su ta yi to akwai wannan mai wa abubakar kiwo shi ma da shi aka ta yi saboda yana musu hidima a hanya da wannan dan kwatancen hanya da annabi sallam da abubakar mutum nawa kuma kun san wani hikima hailo hikima ce gashi kowanne da na ɗaya da hikima kuma na biyu da bukata hailo yanzu hikimar da suka yi in an tashi ne ba mutum nawa za a nema tun da aiwa da ba san san su ba kuma su a gari ba kowa ba san ba bare wancan shi da mamma da iraman shi kafin yi ma san kin an tashi nema ne mutum biyu ake in ka tambaya ka ce da Allah kun ga mutum biyu an yi aka ce ma an ga mutum hudu ya zaka ce to yanzu wannan mutum suka dauke shi kuma suka dauki wannan yaro suka zama su hudu kowa ga aikin da yake amma kuma da kuma wata manuwa fa aka zabihi tsarikan sawahil da ya tashi da yanka sai ya san hanyar yanzu ba nan bane makka madinan za a yi ba arewa za a yi ba nan maimako a ce tuturuwa kamar yadda ibrahim ke zaune can a ce nan ne madina can makka ne in aka tare da wuri ibrahim kamata a zo nan tuturuwa kan ko a meke nan kuma da abulaziz yake nan ne bangaren jidda nan maliya take to ya sabko da su haka tun da an tashi nema nan za a zo kai tsaye tun da an san madina da sahabbai suke zuwa ai hanyar madina za a neme shi sai ya sabko da sunan hanya sai da ya nisa haka kuma ya ɗauko hanya haka kaga hikima ko kenan yanzu ai kaga a sha wahala tun da hanyar da za a ba nan ba zai bi kenan kuma can ne zai je amma sai da ya dubara ya sabka haka kuma yau haka kenan hanyar da za a bi ba a ganshi ba to shine kibar labari anan to je kama nan ko tsakiyar magana ce ya za a yi sai a cigaban an tashi kai ba kaɗan ba ne wai yi hali ainihin da mayo kai ni ana na aidiya ne masu sai ya wuce gani a ci gaba a bar shi a ɗibiyar a ɗan rage ko to shi ke to a ɗan gaba shi a ɗibiyar tun da shi a arsiri ake yi ba matsala to ke yanzu muna tsakiyar hijira mun zo kan gaba za mu tsaya yanzu za mu ci gaba ne a cikin bayanai akan hijirar da insha Allah to a karanta iya iya iya da cikin gurup duk suna cikin gurup wanda ya shiga gurup yana gani wa wa muhin bi takfifi za karanta na وموجب لتوقيت داع وفيه دم منون بحبس القيد وصفد البدع na'am ya kare وبعد وقيل الفتح أما علن وفيهما وفيهما أبوات سر حفظ الأمة وأكلة
كلا.
ومن ومن حلية سر مبهرا إذا صفى هدى وإذ يتوفى التواب له ملا to yayi to malam imam ru'aini Allah ji kansa yake cewa wa muhin bi takfifi za'a wa fihi lam yunawwan li hafsin kayla bil khawd awwala yace ka karanta zalika zalikum wa anna Allah muhin kaydil kafirin ku yi da kyau to sai dai me matsala anan hafsin yake cewa muhin kaydil kafirin to yanzu abin da zaka ce da harko ka ce muhinu din muke magana kun gane ko akan rashin ƙarfin bitakafifi suwa suke wannan kira'a za'a malaman kufa malam asim malam hamza malam kisa'i da almajiran su gaba daya sai kuma malam ibnu amir kenan ya zama malami nawa hudu kenan almajirai takwas yanzu kenan malami uku ne kadai yake cewa muhinun da ƙarfi to yanzu ana rishin ƙarfi sai mu je ya ce wa fihi lam yunawwal li hafsin kuma hafsu ta ke muhinu kenan sauran ƴan uwan za'an kenan sauran malamai uku da rawi ɗaya su kuma muhinun muhinun yanzu mu je ba kai da ha'ibe a gaba za mu je kai da yake cewa kai da bil khafd awwala kai da kuma duk gaba ɗaya malamai kai da ko ake cewa banda banda hafsu hafsu ke cewa kaidi kenan yanzu anan zalikum wa anna allaha muhinu kaidil kafirin hafsu sauran malamin za'a da malam da malam shuba kenan alma- dan uwan hafsu da almajiran hamza da almajiran kisa'i da almajiran ibn amir duka ba da suka wannan zalikum wa anna allah muhinun kaidal kafiri muhinun kaidal kafiri sauran malamai uku da malam nafi almajiran shi biyu da malam ibn kasir da almajiransa da malam abu am- abu amr albasari su kuma muwahhinun kaidal kafiri yanzu kira'a ta zamanto an kasu gida uku kowane guruf ga nasu nan amma hafsu shine ya waru a wajen muhinu kaidil kafiri wajen rashin tanwini da kuma wasali kasa shikenan ko yace wa ba'da wa in nafta amma ulan wa bihim al udwa tikisr haqal min damma wa adila yace karanta walau kasrat wa anna allaha ka ce wa anna la ka ce wa inna la ka ce wa anna la walau kasurat wa anna la kai wasali sama yace ba so na kira amma ulal malan nafi'u almajiran shi bi kenan ko da malam ibnu amir da malam hamsu kenan malami biyu da rawi guda daya sauran malamai hudu da rawi guda daya su kuma wa inna la kenan masu wa anna la su ne yan kaɗan yace wa fihi ma al-udwatu al-ud is antum bil udwati al-quswa wa hum bil udwati al-quswa kace is antum bil idwati dunya wa hum bil idwati al-quswa ka je wajen kira amana yanzu kai wani kira ka kai yi ta a masallaci ana ai ana ai kusa ai kokowa eh wanda bai sani kuma eh, kai tsammani kira ce sai ya mutawatir is antum bil idwati dunya wa hum bil idwati al-quswa uduwa al'uduwatul duniya hum biduwatul quswa wannan uduwa din da Allah ya ambace ta a yakin badar ne ai yace yayin da ku musulmi Allah ce iz antum bil udwati dunya kuna udwa ta ta baki baki ta farko nan kenan wa hum bil udwati al quswa su kafirtina udwati al quswa wani wuri ne rere ne da kaga dutse a badar yake mun je mun je gurin duka an gwada mu da aka yaki badar da ga udwati duniya amma tsakanin nan nisa ga udwati al quswa da kuma sahar da aka yi yakin garijiyar da aka zuba su abuja duka gurin duk gashin da zaka rana a badar sai dai da yake kun san ba hanya bace ta ta zuwa madina tsohuwar hanya da hanyar madina ta nan take bi amma yanzu ba wajen ma ake bi kenan shi sa da gurin ba san shi ba tunda mutane ba zuwa gurin da cewa akwai mutane da suke kamar na yankin na laraba suna dan zuwa gurin ziyara haka kamar badar suna zuwa nan wajen makwantai na badar na shuhada badar duk da cewar makwantar da ake zuwa wanda aka rubuta tun a da a malaman tarihi suka rubuta wannan guri da ai akwai mutum goma sha biyar da aka kashe a sahabbai a yakin badar ai a guri da ya musu kamar su to an musu kamar an kewaye gurin Najeriya jikatan guri haka kuma an rubuta ga makwantar shada'o badar mutane suna zuwa ziyarar gurin ɗaya da ɗaya ya kai ba gurin ba malaman tarihi ne kasan su malaman tarihi suka zo matsalar su ba da isnadi suke aiki ko tsayi suke tambaya tsayi ko ba shara kwallon bane suka samu wasu kawai suka gwada musu gurin da ba nan bane ake zuwa amma gurin yanzu haka yana nan inda ake na hakika sai da aka je a gwada mu aka ce ga gurin na hakika mu kwantar da su muka je na hakika amma wancan da ake zuwa ba shi bane amma mutane mu sani to abin da yasa ma aka ɗiwo bayyana mutane saboda in mutane suka zai mana shirka ba abin da suke mutane suka je me za ka je gani muna suka yi ba ziyara wanda ta Allah da annabi suke yi wanda Allah ya karanta wanda Allah ta'ala ya yi umarni a je wanda na sanin karanta da zuwa wanda suke ba ko zuwa ne za a rika share kwalle saboda haka shi yasa aka kyale su amma hakikalin gurin ma ba nan bane to yanzu aka gurin yana nan inda aka yi yakin ga udwatul duniya ga udwatul quswa inda aka yi yakin su kuma an rakabu asfala minkum ainihin kusan kusa da maliya ne kusa da maliya ne ya gurin ci ake mishi nan ne badar amma kuma gurin sunan shi yammu yammu tun da daga badar kin sai ka hutar daga garin badar daga badar zuwa madina kilo 150 daga in ka hutar daga garin madina zuwa badar kilo 150 wata shekara muka ɗau wani yaro muka ɗau hayar wani yaro zai kai muka laraba da gudu suke muna gidan mai a garin madina bakin gari ya ce bari mu sha mai iya shan mai na diba agogo na kare biyu daidai na dare da ya zo mata da radi ba a gogora kun zakare na biyu da minti hamsin a minti hamsin cikin o ɗari da hamsin na ce mai subhanallah na ce mai wani rubutu ne Allah da muka diba ma laifin shi malam kusan ɗari biyu yake tsaya zo ɗari biyu yake tsaya yanzu da muka magan shi wani yake tsaya ɗari da tamanin kawai yara in suka wata bara na haka kawai kare aure da kuma manyan motoci ne da ta yi kilo 150 ba a hanya ce gari mai kyau da hanya kuma sun kasa hanyar su girya ce kuma hanyar girya ce duka ariya take ba abin da ke girma musu kuma su babu kamar ka zo wuri wata karta ta ratsa ba a yi su kawai aka zo in wata karta ta ratsa ya a mata gara ta fita kasa ko za ka je wani gari su ba irin namu na kashi a shigo ta gari haka kawai sama za ta yi wuce mai zuwa gari ga hanyar zuwa gari tun daga ne zai kafa ga hanyar mai ba abin da yake girma maka in kilo ɗari nawa in dubu nawa za ka baka su can ko ɗaya babu kasu ko kwara ɗaya babu babu kasu shi yasa suke kuma ga manyan motoci to amma duk da haka na gudu yayyo a mota suka ku a mota a karin kai ya kai a karin kai mun kace karin tun daga ibira ba
to mu je zuwa akwai sauran da sauran sai ke cewa ai ya kare can ko sai ke cewa wa man hayya yaksir muzhiran idin safa hudan yace kace wa yahaya man hayya kasa ya bi kace man hayya an bayyana li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahaya man hayya an bayyana yace masu wannan qira'a idin safa hudan malam nafi'u da malam shuba da malam bazzi kenan malami guda da rawi guda biyu malami guda da rawi guda biyu su ce wani kira sauran malamai eh, biyar za a ce kawai duk gaba ɗaya wa ya haya man hayya idigami man hayya suka hayya suka hayya sai ke ta idi ya tawaffal mala'ikatu an nisu lahumuna ya ce malin hisham da malin ibn zakwan suna ce idi ta tawaffal mala'ikatu sun maida shi ta walau tara idi ta tawaffal mala'ikatu muna duka ayyar tawaffal kenan ‘yan kodi ba nan sai ce yake cewa mai lahumula lahumula kenan lahu isham mula ibn zakwan da ibn zakwan da isham almajirin wani ne almajirin mutum ɗaya ne me yasa ya raba su ai kamata ya hudu malamin su saboda baitin kafiyar da zai daidai so ne yake daidaita kafiyar amma in ba da wannan ba ya hudu sunan malamin su sai hudu da rawun kowa da sunan shi in ya samu wani wuri haka yake dama in yana so kafiyar ta daidai sai ya ki hudu malamin sai ya raba ruwa cikin sai dan ya samu kafiyar ta daidai ina gano ka zai wannan wannan gaba Allah ka baka da